أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أن ومسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 25 ga watan jimadal ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 11 na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin al-qirawani littafin fiqhu na mazhabin ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda wannan sati mun gama da babin idda da ciyarwa da istibra'i yau kuma za mu shiga sabon babi shine babi na 34 babin da yake bayani fil biyu'i wa ma shakalal biyu yanzu kuma an bar magana aure yanzu kuma za a dawo kuma magana kasuwanci kasuwanci ko sayar da sayarwa wa ma shakalal biyu da kuma abin da ya kama da kasuwancin sayar da sayarwa duka dai nau'i ne na business irin su ijara mana irin su haya irin su haɗin gwiwa a yi kamfani da dai sauransu duka waɗannan nau'uka ne na saye da sayarwa na ciniki to insha Allah duka a dunkule musulunci kowanne bai bari ba yayi bayanin halal da haram da yadda ya kamata a yi da sauransu shine yake wa ma shakalan biyu a da abin da ya kama da saye da sayarwa in irin waɗannan kar mutum ya ba nan har su duka ga baki ɗaya shine wa ma shakalan biyu da irin su bai kasu cinikin hannu da hannu ko cinikin bashi da da sauransu duka waɗannan abuwa babin nan zai mana bayani ya ake tadawul mu'amala tsakanin al'ummar musulmai na sai da sayarwa na canji ne na musanya ne da sauransu da kuma a mana bayani akan eh wannan kasuwanci ya halatta wannan kasuwanci bai halatta ba duka kuma ka dalili akan da za saboda Allah ya riga hara ko annabi ya hana da sauran sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mana a takaice ne musulmai addinin musulunci bai bar mu karazuba ba ma'ana a tsare miki in muna wallahi al'ummar da inda ta tsaya kan addini ta za ta ci zaranta karanta babu baka ko kuma a ce ta ci zasha tana shan zaranta wallahi babu kamar al'ummar musulmi komi musulunci ya tsara mana shi sanya Allah da kanshi yake cewa ma faradna fil kitabi min shay'in bamban ko ni babu wani abu da musulmi zai bukata yace bai da shi kuma wannan abu kafin ka an an dabbaka shi an yi pratike in fiye da shekara biyu kuma abin ya tafi ne to rayuwa kawai da musulmi suka lalace to shi sai suka ga ba daidai ba amma in ana neman albarka da an dawo tsari na musulunci ko kai da kanka ka dawo tsari na musulunci kasuwancin da na musulunci mu'amala ka ta musulunci wallahi za ga alheri da albarka ma duk ba daidai bane ba to asalin saye da sayarwa yana da rukunai shi ne malamai suke cewa na farko al'aƙiƙ shi ne rukuni na farko me aƙiƙ shi ne alba'i walmubta mai siya da mai sayarwa wannan suna ake ce ma'aƙiƙ ma'ana masu ƙullawa wanda za su ƙulla harakar daga cikin rukuni mu riƙe wannan kafin mu shiga darasin yana mu ƙara bayani akan kasuwanci a musulunci yana da rukunai kamar yadda kasan musulunci shi ma yana da rukunai imani yana da rukunai to haka ma kasuwanci yana da rukunai rukuni uku mun kasuwanci yake da su rukunin farko shine ake ce al'aqit masu kullawa suwaye shine alba'i wal mubta mai saya da mai sayarwa to a musulunci kafin a yi mu'amala da mai siya da mai sayarwa to akwai sharaɗi wannan sharaɗi shine at-tamyiz ya kasance ma'ana wanda za a kulla dukkan su masu hankali ne waɗanda sun san warware tsakanin baki da fari ma'ana ne mukallafai ba za su zo ka kulla ciniki da yaro wanda bai da hankali ba a'a ko kuma yara tsakanin su yi ciniki shi ma ba za a zartar da shi ba a'a mai hankali da mai hankali wannan gidan kaza ne to kuna da hankali sai ku zo ku samna shi ne attamiz mahaukaci bai kulla ciniki yaro bai kulla ciniki kenan wajibi ne sai an samu attakalif balaga saboda haka wannan lazim ne a wajen kasuwanci amma ba a bukatar musulunci ba a ca shari'i sai musulmi ne a shi kasuwanci ana kulla ce lau kafiri da musulmi ko musulmi da musulmi ko kafiri da kafiri kawai abinda za a hada shi abinda za a kullan kamar yadda zai zo ana ya kasance abu ne na halal wanda musulunci ya yarda a kulla kasuwancin da shi to wannan shine rukuni na farko al-aqid na ce aqid abin da ake nufi mai siye da mai sayarwa sharadi ne su zama kuma masu hankali masu rarrabe tsakanin baki da fari sun san komi ba yarinta ba hauka na biyu al-ma'qudu alayhi ma'ana abin da za a kulla cinikin akai gida ne gona ce mota ne ma'ana abin da za a yi tunikin abin da za a yi tunikin me za a siya me za a siya to saboda haka wajibi ne to wannan abin yana buƙatar a hai an san abu ba a tuniki abu jirkinikin kifi a ruwa ko tsuntsu a sama abin da babu shi ku zauna ku kulla to wane yayi kaza kaza da a'a wannan kullun ya zama banza haramun dole ne in za a sai da abin abin da za a yi ciniki ya kasance akwai shi a zahiri kuma kowa ya ji ya gani mai siya ya gani mai siyarwa ya gani ina ba ta gane ya maka aa in ma a a wani guri da a sun to a bari sai an ji an ga abu kuma abin ya kasance wanda za a iya biya ne ko da kuma abin an gan shi in kuma abin da ba za ka iya badawa ne ba to shi ma haramun ne alal misali mukaddara ko mutum ya ce ku- zaki ga zakin eh ka gan shi eh ka ga girman shi eh to mu yi ciniki to ka iya kawo shi a abinda baka yi ba da shi a'a ko kuma abin gashi na gashi amma kuma ba naka bane ba baka yi dokuwa ka ba mu shi ma haramu ne mana ko da akwai abin kuma abin baka iya ba da ashe to ya zama haramu shi ma sharadi ne dole sai ya kasance al-ma'qudu alayhi abu ne sananne kuma abu ne da kowa ya gan shi biza in kuma aka yi haka waɗannan sharuɗa da ya faɗi to abin da kuka kulla na a musulunci haramun ne in yi har ban ga abu ba kuka yi ciniki to haramun ne sa'annan kuma a'a ko ka ga abin amma kai abin ka san ba iya bada shi ba iya dogon shi to shi ma haramun ne duka musulunci ya hana kinan wajibi ne a kula da wannan sai na uku ma yi na akadu bihil bai sai sharaɗi na uku ko rukuni na uku na kasuwanci munta na farko al'aqid na biyu al-ma'qud alayhi abinda za ku lama ciniki to na uku shine ma yana akadu bihil bai abinda cinikin yake tabbata da shi ciniki yana tabbata da ni shine al-ijab wal qubul karbawa da badawa e na siyar maka e to gashi na karba na yarda na siyar maka to ni ma na siya na siyar maka na siya dole wannan shine ma'ana ayatul bihi in baka ce ba na saida maka ba kai kuma kace na siya ba to har yanzu akwai matsala shi ne malamai suka ce ma yana a kadi bihilbai wa huwa al'ijab wal qubul da aka abin da ya kama da irin waɗannan ko da da baki ba amma akwai abin da yake nuni akan rida abin da yake nuni akan yarda a mukula ka miko mun na karba ko da ba mu yi magana ba yaya mun yi magana da to kaza ne kaza ne to ni na siya kaza na siya kaza to can sai ka ɗauko abin sai ka miƙa mu sai na karɓa ta ko ba mi magana a rawan mi yake nuna kenan mun yarda ina ba ta amurka to waɗannan su ne rukunan kasuwanci a musulunci wajibi ne a kula da su in ɗaya bai zo ba ko ɗaya babu to wannan kasuwanci da aka yi kowace irin sana'a ce ba ta yi ba haramun ci al'aqid al-ma'qudu alaihi ma yana aqdi bihi bai waɗannan su ne rukunan kasuwanci to saboda haka sai malam ya fara babin ba mun ce babin filin biyu iwa ma shakalar biyu ba ko babi da yake bayani a cikin kasuwanci da abin da ya kama da kasuwanci to malam sai fara buɗe babin da neman tabarruki da ayar alkur'ani aka fara buɗe babin wata aya ce ga tana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wani aya tana cikin suratul baqara ko ina ji aya ta wajen 270 kusan da biyar haka kunga neman tabaruki babun ma sai fara shi da ayar alkur'ani wa ahallallahu albai'a wa harrama riba neman tabaruki kenan da abin da ake son ana son bawa ya nemi tabaruki a cikin abin ko me za ka yi na farko ka yi hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ga Allah ka yi yabo ga Allah ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addu'a ne zaka yi sai ka fada wa Allah bukatarka sai ka Allah subhanahu wataala ya karba haka to da yawa muna gaugawa sai mutum kawai zo daga da wani ya zo wajen gaban manzon Allah sallallahu alaihi sai addu'a kawai sai ya fara Allah mun kaza ce manzon Allah ce wannan yayi gaugawa ubangiji kowa ubangiji yana bukatar ka mishi godiya ka yaba shi alhamdulillah rabbil alamin godiya ta taba daga Allah ubangiji dalikai arrahmanir rahim malik yawmiddin kaga tin yabo da gare shi ko wannan ka karanta sa'an kuma kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an kuma sai ka faɗa wa Allah bukatarka kaga shi ne a cikin suratul fatiha Allah ya koya mana الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين kaga na godiya ce sai kace kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka kwarzanta shi yanzu kuma sai kace ihdinas siratal mustaqim yanzu kuma Allah ya nuna maka tukwa a lokacin zaka roƙa Allah ka shirye yanzu kuma ka fara roƙo to shi ma mala ya fara wannan babi da ayar alqur'ani ko da ko ganta ba a sa cikin kadir ba ayar alqur'ani ce wa ahallallahu albay'a wa harrama riba Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta kasuwanci sai da sayarwa halal ne a musulunci amma wa harrama riba Allah subhanahu ya haramta riba riba masifa ce riba bala'i ce riba haramun ce duk dukiyar da riba ta shiga to wallahi ya zubullah wannan dukiya in ba tsarkake ta wannan dukiya sunanta lalatacciya ko rusassa saboda haka mutum ya nisanci riba komin yawanta Allah subhanahu wataala kuma cikin hikimar sa ya tarwatsar da ita duk dukiyar da riba ta shige ta sai Allah ya cire mata albarka karshe wa iyazu billah in dai mutum bai hankali ba sai ya koma yana kai kai mu kai saboda haka mun nisanci riba ya kamata mu san me riba mu nisance ta matukar kana da iko ka nisance ta sai in baka sani ba in baka sani ba kuma wannan wani abu ne daban rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana amma matukar ka san da riba iko kokari ka risance ta dan uwa in kuma har shedan ya ja ka ka aikata wani abu to in gaugawa ka saki dawo ga ubangiji ka tuba wa in ma yanzugannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah dan shedan ba zai bar mu kullum abinda zai tarwatsa ka abinda zai lalata ka abinda zai maka ba daidai ba shi yake bukata gare ka dai da kake kokari wata rana shedan zai fuske ka Allah ta to koda shedan ya fuske ka ka aikata abin da yake sabo kaka ce wayo shikenan na lalace a babu a a Allah ba san fice ne ba idan ka gane ka dawo kan hanya kuma ka tuba sai Allah ne shine Allah ta yi in ma yanzu gannaka min shaytan nazgun fasta'iz billah idan shedan ya fuske ka ya sanya ka aikata abin ba daidai ba to da ka gane dawo kan hanya tuba zuwa ga Allah kai nadama akai shi yasa malami ahadar ya fada mana cewa shurudu tawbati annadamu ala ma fata wan yatu alla yauda ila zambi fi ma baqiya alayhi wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sharudan tuba farko nadama akan abin da mutum ya aikata na biyu niyya wanda ya to Allah ya auda ila zambi ba za ka sake koma wannan zulubin ba fi ma baki alaihi min umri cin abin da ya maka saura da kwanakanka na uku wa an yatruka al ma'asiyat fi sa'ati ka bar wannan sabon Allah a lokacin kada ka ce bari ba a'a sai gaba ala misali wa iyaz billah mutun yana shan giya ne ce to ai sai ya ji wa sai ce kai wannan sakara abu ga wannan amma dai daga wannan na bari to bari ga maka kokari ta a'a da saura ma shi a lokacin da imani ya zo maka tuba to a lokacin ka kwatsata in kwayoyi ne ma ka sha wasu kana cikin tarbeli yanzu kai gane ka ce kai wani abu na bari to waɗanda suke cikin alhimu wato ko suka watsa su cikin salanga ba ka ba wani ba ka ba wani ma ashe har yanzu ba da sauran ka ba ka tuba ba yo kai ka tsayar na mai aikacewa kai ka bar abin saboda mu kuma roka ka ba wani wannan ba imani ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayanku baya tabbata har ya so ɗan uwansa irin abin da yake so kansa kenan saboda haka ai guba ce kuma haramun ne musulunci hana ka bari to kuma kai dan ka ɗauka ka ba wani in kai haka nan ba taimako ba ne ba nan saɓon Allah ne ka ƙara wani zunubin ba kai tuban naka ma yana da matsala to saboda haka yanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta riba to haka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan manzo Allah suka haramta riba haka ba kuma ijma'i na malamai ya haramta irba haramun ne in ma har mutum ya yi kuskure ya halatta riba wa iyaz bila to zai kafarta kama wa iyaz bila mutumin da zaka ji ya ce ai wanda baya da da yawa mutane suna faɗin wasu kalmomi wanda na kafirci ne na fita musulunci ce wanda baya da hatsi ai dole ya awo me ake nufi anan wai sabon Allah ne mazinaci wanda baya da iyali to dole ya yi sabon Allah ya zubla in har mutum ya yi hudu wannan kalma da sunan musulunci da sunan ya yarda da haka to ya kafirta ko mutum ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne ba ya zubla to a haɗin mutum ya faɗi wannan da gaske da niyya to ya kafirta ma'ana a kina a sha giya ya tambaye ba laifi ba ne ba ka ka halatta abinda Allah ya haramta to saboda haka mutum ya gafarta to haka ma riba da Allah ya fara mana akwai wanda suka ce zalika da eh ku tuna mana ayar Allah ta inna mar riba mislul bay farkon ayar kuna tuna da ita ce ai ai kasuwancin ma ai riban ma kamar kasuwanci ce wa iyazu Allah Allah ce a bayan da za a haɗa abu mai kyau da mara kyau Allah kare mu to saboda haka malam sai fara tabaroki yace wa halallahu albai'a wa harrama riba farko an fara mana babin da disantar riba kasuwanci halal ne ya kamata mu san me kasuwanci kuma riba haramu ce haram ce ila yawmul qiyama to ita ce zan fara akai sai mu ci gaba sai malam ce wa kana ribal jahiliyati fid diyuni imma an yaqdiyahu wa imma an yurba lahu fi wa min ar-riba fi ghairi nasi'atin bai'ul fiddati bil fidda yadan bi yadin mutafadilan wa kadhalika az-zahabu bil zahabi ولا يجوز فدة بفدة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفدة بالذهب ربا إلا يدا بيد ما لا يفارى بكوا وكان ربا الجاهلية في الديون أه؟ أكون أه؟ وحل الله البيع وحرم الربا ايه بارك الله فيك ما شاء الله تو الله saka dare Allah subhanahu wataala ke cewa waɗanda suke cin riba a ranar tashin kiyama ba za su tashi ba kowa ya miƙe kaga lokacin da ake miƙe sak a dawar kiyama to su kuma za su tashi illa kama ya kuma lanzai ta kabadun shaidani mina sai mutum zai tashi kamar yadda ka san shan inna ta kama shi shi na ke mas shafar shaidan shafar aljanni mutum ya tashi a karkace a rallata yana haka haka haka Allah ya ce me sanya zalika qalu innamal bai'u mislir ba irin waɗannan saboda sun ce a anan duniya ai ita kanta kasuwancin ai kamar riba ne sai Allah ya ce aha wa halallahu albai'a wa harrama riba ita kasuwanci Allah ne halatta ta ita kuma riba Allah ne haramta ta ko ne kuma da dalili bayan da zaka yi ka halatta mai kyau tsarkakakke da haramu bayan da zaka halatta halal da zalunci saboda haka kwata-kwata haramun ci to sai ma da fara mana bayani a jahiliya to sai aka fara mana bayanin riba a jahiliya yaya take ina fata an fahimta to shine malam sai ce wa kana ribal jahiliya fil diyun na farko a jahiliya kafin zuwan musulunci shine ake cewa jahiliya ribarsu ita ce a wajen bashi kuna ganiya kenan babun mu taho har zuwa tamu ta yanzu kuma da waccan da ta yanzu duka gabaki da haramu ne haramu ne ila yau mulkiyama Allah haramta su ya kamata a matsayin mu na musulmai a matsayin ka na musulmi waɗanda kake so ka haɗu da ubangijinka salimu alim ka samu rahamar Allah da gafarar ubangiji wala ya kamata ka yi kokari ka kiyaye domin ita duniya na ba ta da tabbas kana cikin tafiyarka lafiyar ka lausi a wayi gare kai ba lafiya lausai ciwo zama ka lokaci guda kafin a shi sai ka ji kuma an ce babu mutum an kare sai kafin a isa maliki da ran ya fita kuma sai ka tarda ubangijinka kenan gara ka ma kanka tanadi na kirki tanadi na kwarai ina ba ta fahimta kenan yanzu a ba mu misalin riba a jahiliya da kuma har yanzu wannan hukuncin yana na a matsayinta na haram da kuma har ta tabo a zamanin ya kuma ribar take duka ba gida kenan ba ta canza ba to shine sai malai ce wa kana ribar jahiliya riba a can jahiliya kafin musulunci fidiyo ita a wajen bashi ne suke yi ta imma an ya kadiyahu ko ka biya mutum bashinsa wa imma an yurbi ko kuma ya ƙara maka shine yurbi imma an ya kadiyahu wa imma an yurba lahu fihi ko kuma ka mishi ƙari ya shirkinta maka kun yi magana da mutum za ka ba shi za ka ba na farko tukwa ba ni bashin kaza ba ni bashin dala goma e to shi kenan za a rubuta ko shi kenan zan baka dala goma anna amna zaka zaka mun sha daya ko sha biyu ran da zan kawo yaushe zan kawo rana kaza shi kenan sai sai ranar ta zo sai baka kawo ba to baka zuwa ka ce mishi a ayi ranka dade wallahi wannan abun ban samu baka zane ba sai ce to ta koma yanzu sha uku in ka sake to kuma ya shi zaka kawo ce rana kaza to sha uku zaka kawo to a ce ko rana kaza ta sake dawowa a ranka dade har yanzu ban samu to ta koma sha hudu kuma kun ga shine abin da tura suke a bankuna wannan bashi suke cewa sun ba kasashe sun taimaka ba wani taimako zalunci ne ƙarshe suna nan he an dawo kudin ribar har sai ya fi kudin ruwa kai kusan in ba kai hankali ba har abada zaka zauna a cikin bashi kenan ka kullun kai bawa ne kun ga zalunci entere inda bai kara wani ma sun biya bashin entere inda har yanzu ake biya wala kusan kasashen namu na afirka an biya ma ka biya bashin in tere in yana nan ya limku ya limku ya limku har kullum ko shi ne aka tashi wata kasa ce wa an yabe maka wa haka na murna bayan zalimcin ki ne ake bayan ba mamaki ma ka biya limkin sa wajen uku kawai in tere ne ta karuwa kana nan kana nan sai a ce to an kare maka bayan an cika wajen guda uku ka biya kuɗin ka biya in tere har so uku ko so biyar ko so goma tunda karuwa ne yake to yanzu sun gama cin sun kwakwale ka sun kwakwale ka yanzu yanzu ya kai 20 ya ce to a an yafe muku har ka ji kasashen suna murna wa shawa gaban ana murna wa an yafe mana baki to kun ga sahalimci kun ga ci da gurin wani ne har abada kenan kana karkashin sa to kun ga illa ko daga nan kadai Allah ya ce saboda haka ma na haramta muku ba dan Allah ba zan ba Allah godiya ba sai Allah ya ce ni ku ba da bashi man zallazi yi ƙuridun laha ƙaradan hasanan yuda aifulahu a da afan kasira bashi musulunci sai ce a ba da shi kyauta babu neman intiri a bashi ka ba mutum intiri inka abun Allah ne Allah ne umarni a matsayinka na bawa ce ka taimaka ma ɗan uwanka bai da shi in ya zo ka bashi in ka bashi ku yi ajali da shi da dogon rana kaza zan ka maka idan ranar ta yi bai samu abu ba ya zo ya faɗa maka kuma sai a ƙara mashi dele ba a ƙara mashi kuɗi ba a delen za a ƙara mashi a ƙara sauƙaƙa masa cikika rana ka za ka sake kawa ranar ka za ba ta zo ba ka sake da ka ce wani har yanzu abu bai zo ba a ƙara maka har tseren da ka samu kana bin delen na har ka kawo duka waɗannan tsaruka ne da musulunci wallahi don mu'amala ta yi kyau kuma yana daga cikin hanyoyin korar talauci kana da bukata ka zo an baka bukata ka kaje ka biya kai ma kuma ka maido ba tare da an kara maka gobe gobe kai ma wancan haka kuma kaga sai kamuna da son juna kullum wanda ya taimaka maka na zakka mace shi kaga musulunci ya yi hanyar alaka ya sanya soyayya a tsakaninmu kuma ya sanya taimako a tsakaninmu kuma a yakin talauci ba ka damuwa kenan don wani uzuri ya kama ka rashin lafiya ko wani biki ya zo maka na ayawa da sauransu ka san a musulmi da kaji wajen dan uwan musulmi zai ramta maka to amma sai muka bar wannan wani ya ce dalili ai in aka bada ba a dawowa kaga shi ne lalaci to musulunci shi ma da ya tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka'ida ya buga ya ce hadisi ya ce matsalul ganiyu zulmun taurin bashin mawadaci wanda yana da shi ya bada ki bada zulmun matsayin zalimci ne ka sani kana da ana binka bashi kuma ka bada bashi kake badawa to kayan sun murka azzalimi shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah ce ni kaina na haramta zalunci kaina kuma na sanya tsakaninku haram ne kada ku yi zalunci to duk wanda yana da aka bashi bashi yana da kibiya to azzalimi ne ka sanya abun Allah subhanahu wataala rubuta ka azzalimi ka ta ko ina musulunci he ba da kariya kai an baka kamedo in baka medo baka sakamakon ga akun Allah kai kuma kana da shi ka hana in ka hana da gangan kai ma ga matsayinka kai asara agun Allah subhanahu wataala na lada mai falala to kun ga wannan inda mun kiyaye ta duka da mai badawa da mai medowa inda ko ana medowa kaga da an ci gaba da duk wasu damuwa da rage matsaloli ba zaka shiga hakan kana kaza kaza za san daga matsala ta baronka kana da ƴan uwa musulmai waɗanda ba wai ƴan uwa ba ne ne ba ƴan uwan ga musulman da za su taimaka maka kuma kana samu ka dawo kaga an zauna lafiya to alhamdulillah to kaga dadin a karatu ne to wannan fa shine abin da musulunci yake karanta mu wallahi wannan kawai shine in muka bi tsari dukkan sai mu samu zaman lafiya in an bada a dawo wallahi kullun kai har baka damuwar ma matsala ta zo maka tunda ni tunda kaji an ce alhaji wani eh kaza ni kana nawa ne kaza ni gashi kai kuma kana samu ka da masa shi ma sai ya ji dadin bada kullun kuma sai Allah ya sanya albarka sai Allah ya dinka ƙara abin kuma ya dinka saboda wanda gaske da muke kuma sai ya dinka rage mana matsalolin ganga baki daya Allah kama mana yin magana akwai tabiya ce to eh su ne yan tere da ake fada ko? saboda nan da yau kusa ramun da fannin kuma ka ba shi ba kuma ka ba bashi kuma akwai da ya dace da wannan mun kai ka to shi wannan ilimin musamman dunkula ake juya ta iya karu a sama to ake ajiya ne ka kai kuma ana ɗaukan kuɗin ajiyar ka saboda haka kenan haramun ne a abin ja ka ci wannan abu da za a baka wannan intiri saboda baka da wata wahala ba ajiya ce kai ga kuma ka biya kuɗin ajiya saboda haka su ma kuma wannan kasuwanci da suke da su haramun ne saboda ba su nemi shawara ba in ana so a yi kasuwanci da dukiyar mutane ita da ake ta sharaka shi ya sanya sun farko da mala ya ce babu fil biyu wa ma sha kalal biyu da abin da ya kama da kasuwanci shine na mu'amala wannan ya ake ta a hadu haɗin gwiwa a haɗa a kawo a kawo mu haɗa mu yi kasuwanci shi ma na hukuncin yana nan duk insha Allah za mu ji su anan musulunci ya halatta amma mi ta hanyar kowane sai da yarda da yarjejeniya da ka'ida kaza sai an zamna an yi trase in kasuwancin da za a yi kuma ba a fita da kansa waye zai kasuwancin masu kasuwancin ɗawainiyar su nawa za a ɗauka riba an samu ya za a yi ta kaza kaza da sauransu akwai ka'ida shi na nan babu luk wa alaikum salam suka ce gidan banki haya ake ɗauka suka ce banki suna biyan diya suka ce banki suna da kama da yaka eh wanda a zama biya ba eh da kare ayyuka mm na zamani matasa mm duk wani sai su zaɓa yake kuma abu ne mai bayan da yawa eh
saboda albashi ya zai baka ne mm ko ina su samu kuma su yana masu banki mm mm ko yi shi kansu mm wannan kuɗin da suke ɗaga muku sama mm su ne su ne suke yi
shi ne magana aiki kai ba ta mutum ba ta saba ba ya halatta ai kai bashi aiki nan ajiya kai ko ajiya kyauta za a maka a'a suna biya ai an- akwai abin da ake doka na ajiya taka yauwa to wannan shine haƙƙin su kawo mu ajiye maka gurin ka dan kaza inda ake wannan ya halatta a musulunci ina kayan fahimta eh eh shi ne a tsari alhamdu
amma sun suka ce wai gana shi da suke sai gana suka ce suke wani da wani cewa abu ne da wani ya ba haka ba ne ba shi akwai da musulunci zai tsara shi sanya an hankali insha Allah muna tafiya cikin babu nan za ka ga tsari yake a musulunci musulunci ya halatta za a iya a yanzu ba akwai bankuna ba na musulunci ba kuma suna tafiya to me sanya ba za a yi tsarin ba kuma ai su ma kuma suna ɗaukar duka waɗannan ɗauriyar a'a akwai bambancin wannan na arna ne suka kafa da ba su tafi da shi akan shari'a ba ma'ana musulmai ba wai banki haram bane ba ko kai kuɗi banki haram ko tsarin musulunci haram bane ba a'a abin da yake cikin bankin da tsarin ne ya saba wa Allah da musulma na saba shari'a musulunci shi yasa ya zama haram ya zama riba amma inda aka tsara shi akan tsarin musulunci kamar insha Allah da zamu zo yaya musulunci ya tsara musulunci ya yarda ai tunda yanzu alal misali banki ne zamu hudda dole mu samu riba dole gurin da zamu doka guri ne mai tsada da zamu biya shi wuta kayan kaza kayan kaza kayan kaza kayan kaza da sauransu ina fata an fahimta dole da mu a yi lissafin waɗannan to wani kai da zo zo zo zo zo zo mu haɗa jari jarin nawa zai yi mana sai a capital sai a nemo mutane kowa ya zo haɗa capital yawwa capital yake mata a nemo in aka nemo capital sai a yi tsari wani kasuwanci zami wanda yake da riba wanda kuma zai dinga kawo benefis wadda a biya haƙƙin ma'aikata a biya wuta a biya komi kuma abin da ya saura na riba kuma a maraba ma a raba ma kowa kuma ta gyara daga ai kamar kasuwanci nau shi yasan ya ce wa ma sharaka nau'i ne na kasuwanci to musulunci ya halatta amma ga yadda musulunci ke son tsari shine a wannan tsari na musulunci wannan da abin da ka faɗa sai gire dole a biya wuta a biya kaza a kan amma akwai tsarin musulunci kuma a kasashen tura na arna suna da shi kuma yana tafiya duk a kowace shekara da duk bankoki na su amurka da suwaye suka yi fayit amma bankin musulunci bai yi fayit ba su da kan suka zauna suka bincika suka ga meye tsarin musulunci ya kawo haka ne wannan kar a yi da wannan dabara a muna so mu gyara ne musulunci ba ya haramta yin tsarin banki ba ne ba a a tsarin dokokin da ake bi waɗanda su ne sun saba na musulunci kar da haramta shigo a a yi tsarin da halal ne za mu dinga ce ya halatta kowa da abin da samu kuma tsari ne shi musulunci tsari ne da in riba ta zo a ci riban da ɗaya in kuma asara ta zo kuma kowa asara ta tafi shi kana fahimta to su kuma tsarinsu ba haka bane ba a'a kullum ribar to akwai abubuwa da zannan kenan akwai bambanci ba musulunci ya haramta banki ga baki ɗaya ne ba tsarin da suke bi wanda ya saba ma musulunci haram take shigowa na farko kai da ka kudin da ka aji ajiya ce ka kawo ba a nemi izinin ka ba aka yi kasuwanci da shi shine suke ɗauko wani abu suke sun baka enteri haram ne a'a in an nemi izinin ka to kawo kudinka capital ka kawo sai musa kowa gashi in an yi asara kai ma kaga asara cin kanka a raba asara in an ci riba kaga riba a cin kanka ba a yi a ce kawai daɗin kaɗai zai aso kai yanzu wannan da ka ajiye kudinka ake kasuwanci da kudinka ake baka riba in suka yi asarar kudinka ka zo maka zo ka ce a an yi asara kudi kudinka babu ka yarda saboda bai ba a maka sharaɗin haka ba ko ba haka ba a jiya ce yawwa to kamata ita shi kuma in aka baka wannan ribar to kuma haka radda asara ta zo kuma kai ma asara ta biyo ka yawwa in dai kaci to saboda haka kenan musulunci hadisai ne suna da insha Allah in muka zo na bakatar da mamakin ɗauko muka ɗauko hadisan muna haɗawa insha Allah don mu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta mutum ya ci ribar abinda bai bai lamunta ba bai halatta mutum kasuwanci da sharadi bai a suna nan ka'idodi da sauransu wanda yadda ka yadda ka ci daɗi to haka kuma wuya ta zo ka ci ta to shi ne kai daɗin kaɗai zaka ci to kuma wahalar ba in wahala ta asara sai suka ce sun jaye ba kuɗinka kai ma rikici ka tsarin su zaka yi ka ce a ni ajiya na kawo muku ba yi kaza ba to kuma to dan me zaka ci wannan ribar a shi kaga haramun ce wannan riba da zasu baka wannan yan tirai da ake kara ka zo ka tarda shi to shine anan malamai har suke cewa to ya zakai da shi in ka shi ka doko sai aka baka da wannan abu sai ka ware iya kudin ka na halal ka je ka yi wannan su wannan kuma in ka fito ka samu wani bawa Allah wanda baya da shi sai ka bashi bismillah a ana aikin fi sabilillah masallaci ne ka bada ana aikin makaranta ne bada ana aiki za a za a je ai wani aiki dai na Allah duk sai ka bada a je ai amma kai ka kace ka cike ka cima kanka haram ya halatta wannan abinda za ka zo ka hudda daidan wannan abu nasu sai ka wannan kar ka bar musu in ka bar musu kuma ka ƙara taimaka ma barna da waki ne ma'ana ka ƙara taimaka ma barna barna ne dan wasu malamai suna cewa kawai cire naka ka bari to in ka bar su kuma ai ka ƙara musu kamar ka ƙara taimaka ma barna akan barna ne ka fahimta amma kwaso in ko kaso amma kai sai ka ware ne dan naka halal ɗinka sai ka sa aljihu ka je ka hidimar ka wani bawan Allah ka fito dama yana matsalar ka za ki ga wannan ajaji a ana aikin ginin masallaci ne ga wannan kusa ciki ana ana aikin bisabila makaranta ne ga wannan asa ana aikin likita ne ana aikin rishe ne duk wannan aikin alheri saka ka yi aikin tsada mana tunda ka kokarin ka wannan ba in kai haka ya samu lada saboda ka bi shari'a bin shari'a kaɗai samun lada ne eh amma yawwa amma ka bar musu wancan to ka ka taimaka ma barna ka ci kuma kai ka ci haramu amma ka ɗauko ka kawo ka taimaka ma wani to insha Allah saboda ka yi abin da shari'a ta ce kana da lada insha Allah wa alaikum salam eh yanzu kawon kasa kawon kasan da yake da kasan eh to larura tana sa mu je mu ɗau bashi sai ya zama tafi to kuma shi kuma zarba a cikin ya kenan kuma kanka je nesa yanzu ka kai nesa ma kai kanka yanzu ba a banki kake ba salar ɗinka ba a banki kake ba ba ma kitar banki kake biyowa to ai shi kan shi ku gane wani abu da yin ta'amuli da banki haramu ne a matsayin mu na musulmai bankin riba in je in bude kwanta a cikin bankin irin wannan bankokin namu haramun ne wani abu guda in yi aiki a matsayina na musulmi a irin wannan bankin haramun ne ƴaƴan musulmi da suke aiki a cikin bankoki waɗannan na bankokin da namu nan ba na riba haramun ne amma kaga murna muke kana ya samu aikin banki to amma me yasin ya eh ina zuwa ina zuwa eh, kafin wannan kuna fahimta kun ga murna muke kuma ni ni kaina na jaba gwana ina da kwanta a banki amma haramun ne to me ya sanya mu shine take kakkaje nesa ba kasa ba mu kanmu da muke yi muna yi ne akan ad-daruratu tubibul mahsurat akwai wata ka'ida da larura tana halatta abin da shari'a ta hana ana fahimta ma'ana abu ne ya fi karfin mu nan ba yadda muka iya da ƙasar da take tafiya kanta yanzu constitution da ake mana hukunci da ita in har nace a zuciyarka kace ka yarda wannan constitution da ni ba za da ni ka kafurta amma ne muna aiki da ita ne saboda koyon da muka samu ƙasarmu abin ya fi ƙarfinmu ina fata kun fahimta saboda haka bayan da muka iya haka muna ƙarƙashin duniya ce ta arna ana nista ɗora ta mana akan abin ba iya tunan akan addarura ta biyu zura ne muke waɗannan da ni da kai muke banki da kai da kai kuke mu'amala kuke aiki a cikin banki akan wannan hujja ta darura addarura ta biyu mazura ta inda alal misali kasanmu yanzu alhamdulillah yanzu nan gaba da muke fata za mu samu liberté total za mu samu yanci kasanmu su zamna da gindinsu mu yi abin da a matsayinmu na musulmai mun samu yancin kuma muna iya duk abin da muka dama sai muka kiya muka koma akan wannan constitution da waɗannan to yanzu dukkan kuma da mai aiki a gurin da ma abin da muke haramun ne ko a ce ga bankin musulunci mai tsari irin na tafiya na musulunci sai na je na buɗe a cikin bankin na arna to haramun ce nake ce haramun kai ma ga banki da musulunci ake tsara musulunci sai kake aiki a can saboda wannan ya fi kuɗi sai ka je ta kama to yanzu haramun ne kake yanzu da aka samu na muka samu yancin mu na musulunci da zan iya komi sai muka ki to yanzu a matsayin muna haramu amma a matsayin duka waɗannan aiki da muke yi da zan sa kudin da muke a matsayin allurura ta tubihul mazura Allah ba mu ikon huta eh mu ga wannan lokaci da zamu tsaya dukan mu kana cikin tsamu amma mi da wannan sharadi har mulki da ake mana da wannan constitution akan darura ce wallahi da mun yarda domin Allah ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum humul kafirun humuz zalimun amma eh kuma da wanda ya samu mazauna da kuma kuma sauran bankunan da bankin tsarin Mm.
kamar akwai bambanci bambanci sosai duk daga wani ne da yi jifan ciwo da za a ke cewa ka gani ba to yanzu kawai mu dauke su a matsayin larura ce kun gane mu yanzu dukkan aiki da muke yi a ciki da kudinmu da muke ajewa da duk mu'amala da muke akan da ruwa television da hukunci da ake mana da constitution wani kati su zauna su sha shayi da kafe da waye da sauransu mara doka kuma a tafi akan ta duk akan addarura ta tubihul masura ce insha Allah muna fatan lokacin in yazo in kasa ta warware yanzu muna da yancin mu yi aiki dabbaka shari'o'in mu da ka'idodin da addinin musulunci ta yi muka ki to yanzu kuma a matsayin mu dukka gabaki da yan Nijar in gabaki da zauna to muna cikin haram kuma Allah mu je mu ta dauka eh ina fata an gane to yanzu kenan a matsayin allarura ce muke tafiya kenan ka a tona wannan in Allah ba mu dama eh, insha Allah ko kuma yanzu alam sa ga dan bankin musulunci sai ne ne ka aiki salar din sa kadanci ko bata kai ta wancan su kuma wancan suna miki firinta sai ka ki wannan na musulunci sai ka koma wancan to a nan yanzu kaga haramun ne yanzu aikin da zaka yi a dandan kana cikin aiki bankin mai riba to amma yanzu da babu sai su wannan akan larura ce insha Allah wannan shine kenan bayanin munna abin wannan akan da ruwa ba dan muna so ba kuma haka zuciyar hakurin kai kamar shine manzo Allah ce mar'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika da aful iman wanda ya ga mugun abu ya ki abin ya hana da hannunsa ba mu iya hanawa kaga abun ya wuce na biyu fa bi lisanihi to mu yi baki magana maganar ma bai yiwa to yanzu me na uku yanzu raunin imani da muke na ƙarshen shi ne muna kin a zuciya duk muna yi wani abun amma ba don muna so a zuciyarmu ba ka gane to wannan shine raunin imani duka haka kuma muna fata Allah ya aje mana ya gafarta mana ya annar ruwa tudbiru mazurati ne dukan mu duka haka duka ma cikin muke insha Allah amin amin amin amin to to aha mm
wanda ya misali ya ajiye kuɗi a wani mm to ya ajiye kuɗi a wani shi dai bai cika hukumar misali kuɗin yana da ɗan yawa haka eh to in wata ya ce ga ya ɗan karu ka ina wannan hukuncin shi ne hira baka da ka zo a yankan yanzu daga za a kanta ne aka yi Eh, shi ne interest da ake cewa interest yawa da ake bada saboda haka wannan interestin haramun ne kai in ka zo karɓa kuɗi an aka ba kuɗin aka da duka za a ba ku karɓe duka in ka karɓe duka sai ka hudda iya naka sai ka je ka yi amfani eh kuɗinka ana misali ka ajiye shi ka ɗari da ka zo sai ka tada shi ka ɗari da goma ko ɗari da ishirin
bayya
to mu je ma to ɗari shi ka ɗari da biyar kai kuma ɗari ka aji sai aka baka yanzu ka zo kace duka kake so aka bada ya aka baka shi ka ɗari da biyar yanzu sai ka ɗauke shi ka ɗarin ka je kashi wannan biyar ɗin haramun ce ita ce interest ɗin me za ka yi da ita sai wani bawan Allah mabukaci yana cikin halin ka bashi a'a sai ana ginin masallaci gashi ko asusun masallaci ka zo ka jefa ko ana ginin makaranta fasali ko ana ginin rijiya ko wani aiki ne na bi sabilillah a gane ita wannan Hmm.
da ɗorewa ita wannan interest ɗin ba daidai abin da naka sai ka hudda ka bada shine muka ce a nan wani zai ce a dan da wasu malaman suna fita su ce ku bari kawai ka bari ka dauki iya naka a a ka ka bari in ka bari ka ƙara ma barna da waki ma'ana shine ka ƙara ma barna barna ma'ana kamar ka ƙara taya su kamar ka kayar da ma da abin kamar ka gina su ne kana fahimta kar ka bari a kwaso in ka kwaso sai ka yi taimakawa wani ta har shine wani ya tambaya kuma akwai lada ala misali kana da lada saboda ka dabbaka abin da shari'a ta ce tunda ka hudo ka ba wani ba Allah ko hudo ka sa aikin masallaci ko asusun masallaci ko aikin makaranta ka yi aikin Allah to zaka samu lada amma in ka cika ta haram in ka bar musu kuma ka taimaka ma barna ina fata an fahimta shi ne abin a sauƙaƙe amma yanzu mu'amala da muke da su kullum muke kaiwa ita kuma wannan akan larura ce har muna fata Allah subhanahu wataala ya kama ya kama warwara Mm, shine duka yanzu duka mu a tsarin nake a hannun arna muke su da suke juya mu su da suke na abin tausayi duka muna tafiya ne akan larura Eh, amma a zuciyar ba da mun yarda ba ko da zan mu je wajen shari'a a a kotu a yi mana a ce article kaza ya ce kaza article kaza ai ba da mun yarda ba sai dai kawai saboda yadda dokar kasa take to amma in na da nace wannan doka ita ce daidai take ko wannan susan daidai ne to iya zula to yanzu na na zama wani abu na kiwe na zama kafin ko na yarda da wannan ka'idodi da wannan kana zana abu ko wannan banki na yarda halal na zana abu a'a muna mu'amala da ita na kan larura saboda ba inda muka iya ya muna kin abin zuciya to shine yanzu mu- raunin imanin ne na karshen digiran da muke da annabi ya faɗa dan ban iya wancan ban iya hana ban iya magana har gara ma yanzu to alhamdulillah ana iya magana yanzu gashi muna dan nasiya eh kenan ana da wa'azi ba a hankali a hankali da yake dukan mu dai musulmi ne ba- kai dan uwa na ka sani ka sani na sani da kadan kadan wata rana sai a dinga magana kuna gurin kuna magana ana gyara ana gyara har wannan insha Allah amin amin amin amin. insha Allah lokacin marigayi abubakar gumi Allah shi kansa Allah gafarta masa aglabiya in aka yi rikici tsakanin musulmai da arna to saboda haka in ɗan sanda aka turo arna ne in sojoji aka turo mafiyanci arna ne saboda musulmai ba sa shiga saboda wata aƙida cewa wannan aiki ne na kafirci ana abubuwa wanda yake na ba shi da shari'a sai muka bari su kuma arna ba abuwa su da halar da malajar da wannan kawai suka yi ta shiga arna suka yi su da ayan sanda su ne a waɗannan da sauransu to saboda haka rikici ya kaure tsakanin musulmai da arna to agalabiya ba ma wani kisan ba ma arnan suke yi ba 'yan sandan suke yi ko sojojin tunda arne ne aka ya shigo cikin musulmai kawai shi ne zai fike faf- faf- faf- ko ya kashe ku ko- ko kuma a'a su tattara ku ku zo ku yi nan ku yi nan, ku yi nan da sun yi gaba sai su faɗa nan can kuna guri kaza sai su haka ake ta cutar da musulmai aka ce yanzu ku shiga
sai abubakar gumi ya ba da shawara ya ji man nasiya ya ce abinda ku ya ce musulmai ku shiga cikin 'yan sandan nan ku shiga sojoji ku dinga bar 'ya'yan ku su tafiya eh sai malam sai mun jama'a suka ma malam tambaya malam to ga abin da yake shiga ga arnanci ga abin da yake na barna sai misalin da ya buga yace to salanga gidanka ce ta tuka in za a kwashe ta daga waje za a kwashe ta ko sai an shiga ciki in za a kwashe salanga daga waje ake shiga ko sai ya shiga sai an shiga kenan kaga he ka shiga cikin kazantar zaka iya kwashewa kazantar ko ba ka ba kai bije inta dan a samu amfani yace to yanzu akan larura kowa ya je shi ku je ku shiga da wannan tsarin ku yi tai a haka a hankali a hankali a hankali yau da gobe yau da gobe har a a har ma ku yawa tukun ku samu wani matsayi ana tafi ana nan wata rana sai ka kai gurin da kai ne manajan tun kana dan kare baka iya fada wata rana zaka kai ne zaka iya fada to yanzu ne Allah zai baka da ya baka matsayi ya kai ka wannan matsayi ya ga yanzu ya kishin ka na musulunci tunda yanzu kai ne mai fada kai ne zaka iya fada ko kuma kai ne zaka iya dora magana akai ta sama amma dan kana nan kana kun gane karshe kuma aka yanzu hoga ce alhamdulillah yanzu an samu sauki yanzu duka yanzu musulmai yanzu na da matsayin grad grad da waye da sauransu obasanjo ma da yazo wajen mutum 70 na musulmai wajen jan manya manya ya ma ritaya Wannan shekaran yin wani ya Abuja. Wannan an kara wasu ne yanzu.
To.
Kawo yaro ne.
to gaga ya hana gwamna shiga wurin da yake sai ya nuna shi gwamna ne kasan barazana suke wa haka dai ba gani to gaga ya rena to ne ba ya yana ya samu karbuwa da to gaga to ala to haka ne yanzu akan da ruwan da mi ta shiga mi ta kamawa wannan karatun da muke da wannan imanin to shine wata rana kana nan kana nan sai ka ji kaje kau kai ma kawo sama to yanzu ka kai inda zaka faɗa ko ba kai zaka yi dokar ba ma to amma sai ka rubuta recommendation ita to a guri kaza kaza kuma karshen da ka zauna da staff ɗinka ka musu bayani to ya kamata a matsayin mu na musu bi kaza kaza ku yi ittifaqi in an yi ittifaqi a yi sun yi a tura sama ba ma kaga sai a samu nasara to kaga shine abin da ake so da kaɗan kaɗan dai insha Allah kuma alhamdu- alhamdulillah mun fara ganin alamar canji insha Allah za a samu canji eh yau da gobe gobe muna karatun imani yana karuwa insha Allah zan mun ba wanda mun samu tayi saboda kawo lokaci ya fita da bakin mutum ya fita insha Allah Allah ka babara amin amin amin amin kenan insha Allah kenan wanzu kun ga wannan addarura ce ta sanya mu ta yi to kuma wannan matsayi da Allah ya baka yi kokari kama addinin ka aiki wallahi Allah ya baka ne dan ya ganka dan ya ga mi zakai da wannan matsayi naka duk wani matsayi da Allah ya baka dan sanda ne soja ne gwamna ne wane ne duka Allah yana so ya ga mi zakai ma addini in kayi kana nan an rubuta ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibu atid in baka yi ba ma a a da kai aka kushi addinin Allah ko aka yi wata dokar ma kana nan an rubuta ko ubangiji yana nan inna rabbaka ladil mirsad zaka tabbata shi kenan kowa yayi kokari duk a matsan har mu shi nan lakar mu mu dinga kokari a cikin bangaren karantarwa mu akwai aikin Allah abubuwan da zamu iya gyarawa kuma na farko mu rike amana mu tsaya mu karantar fi sabilillahi mu karantar da su abu mai amfani mu kiyaye ba wai sai ma'aikata kaɗai ba kuma yana da gudunmuwar da zai bada a ɓangaren aikin shi Allah taimake mu shi na mi ta kokari to kenan na farko tukun riba haramu ta mi kokari mu nisance ta in kuma abin da ya gagare mu to kuma mu farwa Allah Allah ya sani mu a zuciyar ba masu amma kuma da muka iya sai a taba haka har Allah ka lokacin da za a canza Allah ka mu ai yanzu muka fara ba wannan kakai gaggawa duk suna nan ciki insha Allah za mu je mu shi akwai wanda muke tsammanin haramu ne sai ka ba haramu ne akwai wanda muke ganin ba haram bane ba kuma haramu ne insha Allah yanzu ai babu ne muka fara mun ce wa kana riba jahiliyatu fi dunya imma an yaqdi wa imma an yurba lahu fi ko ba ka ba to akwai lokaci lokaci yayi to kenan kawai za mu tashi insha Allah wa minar riba fi ghairi nasi'a kenan Allah kai mu sati mai zuwa kenan aka wannan gaban za mu tashi amin amin amin amin Allah saka da alheri da fata mukan ta daidai Allah tara mu filada amnan kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata Allah saka muku da alheri subhanaka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتب علينا انك تواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ساكت عليكم